بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم gode wa Allah da ya kawo wannan wuri wannan lokaci mai albarka inda muka bai kai sautar Ramadana Allah ya sa mu shiga ciki lafiya Allah ya sa mu yi azumi a cikin sa lafiya Allah ya kalli azumi da zamu ya ciki Allah ya kalli kalloli da addu'o'i da zamu ya ciki a barka Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya kawo da sharri a Najeriya Allah ya kawo da sharri a Najeriya Allah ya kawo alheri a Najeriya Allah ya kawo da sharri a Najeriya Allah ya kawo alheri a Najeriya mu ne wa jama'an kasa ta aziyar sojojin mu da suka rasu hakika an yi babba azara duk wanda ya kai wannan matsayi na soja ya sha karatu da yawa ya sha training da yawa hakika rashin ɗaya daga cikin su asara ne balle rashin su fiye da goma Allah ya ji dan musulmi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to za ku ji sai di bai zo ba amma lafiya nan an sallame shi daga azhar an bashi digirin zamowa ya samu ya ci a cikin kira'a ya samu kira'a guda goma duka sun bashi digiri akan guda goma da shi da ƙaninsa Amadu. amma shi na akwai tambayoyi da za a yi masa wanda za su kai kusan goma ga watan ramadana an yi an yi a ɗauke ba samu dama ba saboda haka Allah ya dawo da shi lafiya a ji musa ɗan ƙaramin ƙaninsa a zargife shi ne zai rike masa kafin Allah ya kawo shi za mu ci gaba da karatu a gyara zuciyoyi saboda a karɓi alherin Allah alherin Allah yana zuwa cikin wannan watan ramadana a gyara zuciya don a karɓi alherin Allah Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka da sallallahu Allah ya dauka ga musulunci Allah ya dauka ga musulunci Allah ya karya abin da yake neman karya musulunci Allah ya karya abin da yake neman karya musulunci Allah ya lalata abin da yake neman lalata musulunci Allah ya ba mu dubi lafiya da zaman lafiya duk duniya da ba ɗaya musamman Najeriya albarka da sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim سبح لله ما في السماوات وما في الارض هو العزيز الحكيم ubangiji subhanahu wataala idan zai ba bayinsa umarni na ƙasa wato mu ɗan adam mu ɗan adam Allah zai ba mu umarni sai ya nuna mana shi mawadaci ne ga barin talikai gaba ɗaya balle ibadunsu a cikin wannan sura zai ce zai ce mana تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم وإن كنتم تعلمون to kamu ya faɗa mana wannan cewa mu yi imani da Allah da manzon Allah mu yi jihadi yin imani da Allah da manzon Allah da yin jihadi ya fi mana in mun san haka to daga kamu ya faɗa mana wannan sai ya nuna mana fa shi ibada ba ta yi masa wani amfani da ta yi masa wani amfani sama da ƙasa ana yi masa سبح لله ما في السماوات ولا وما في الأرض ما في السماوات أبوهن da suke sama da baki daya wa ma fi lardi ga duk abubuwan da suke cikin ƙasa gaba daya sabba lillahi sun suna wa Allah tasbihi saboda haka in an ba ku umurni an ce yayin nasu rabbakum allazi khalaqakum in kun bi don kanku idan ba ku bi ba Allah yana masu yana da masu yi ya muku maganar jihadi walillahi junudu samawati wal ard Allah yana da mala'iku wanda guda ɗayan su ne kawai ma aka wakkala shi wajen ɗauke rayukan jan adam a duk duniya gaba ɗaya balle an sa da yawa balle an sa su duka saboda haka yake ce mana yana ba mu labari sabba lillahi ma fi samawati sabba lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi yana wa Allah tasbihi yana maka sujjada kullu qadri salatahu wa tasbihahu kullu ya san sallar da aka bani yana yi ya san tasbihin da aka bani yana yi ba ma zuwa ba Allah zai ga adam da aljanu sai ni yana cikin Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi kullu ne wa Allah tasbihi walakin la tadrun وهو في الله شيء الأجيل والرواي من مرية واجلتي تكابري أنا كم الغني أنا كم الغني wanda yake ajiye komai a inda ya kamata a ajiye komi a kan yana saba masa walau aslam man fi samawa da daukan wa karha komi ya sallama wa Allah yana tafiya cikin muradin Allah ko a sama abu yake ko a ƙasa yake ko a dole ko a cikin biyayya
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا تقولون ما لا تفعلون كبر مكة عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون يا قوم مني Allah yana kiranmu yana gaya mana umarni yana cewa lima taquluna ma la taf'aluna dan me kuke ambata abinda ba ku aikatawa wato ana son musulmi abinda yake yake faɗa da bakinsa ya zama daidai da abin da yake zuciyarsa amma abin da ka sani ba ka da ikon yi ko kuma ka sani ba za ka yi ba to don me za ka faɗa mutane za ka yi wannan an ce dalilin saukar ayar sahabbai waɗansu ne suke cewa idan mun san abin da Allah ya fi so za mu yi shi matuƙan rayuwarmu to shine da aka je yakin udu waɗansu daga cikinsu suka zama kamar sun gudu haka to shine ake cewa lima taquluna ma la taf'alun to wannan hukunci ya gudana kan kowane musulmi dan me za ku faɗi abin da ba ku aikatawa idan mutum ya faɗi abin da baya aikatawa idan da gangan ne to yayi ƙarya ko kuma yayi munafurci saboda haka ne ake son abin da mutum zai faɗa ya zama daidai da abin da zai aikata in zahiri ya saba da baɗini baɗini ya bai yarda ba zahiri ya ce ya yarda to shine munafurci mai yin haka duka mazala sallallahu alaihi wasallam ya cewa ayatul munafiqi salatun ko salasatun idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana alamomin munafiki guda uku ne idan ya yi magana sai ya yi ƙarya idan ya yi alkawari sai ya saba idan an ba shi amana sai ya cinye to waɗannan halaye na munafukai ne a to duk abin da ka san ba za ka yi ba ka ɗauki alkawarin ka ce za ka yi har ma an bai da mu yanzu ana ce afirkan tayi wato saba wa alkawari ka buraban san inda mai hakika kiyayya Allah ta girma akan mutumin da yake faɗin maganan da ba zai yi ba saboda kar a jawo kar mutum ya jawo kansa kiyayyar Allah abinda ka san ba za ka yi ba kar ka ce za ka yi abinda ka san ba za ka iya yi ba za ka iya yi ba kar ka ce za ka yi in ka ka jawo kanka kiyayyar Allah babba inna Allah إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إن الله سني الله أبنجي يحب يناسون الذين يقاتلون في سبيله صفا kuma kan ta koma akan wanda suka ce za su yi jihadi da aka je wajen jihadi waɗansunsu sai suka gudu ubangiji yana cewa inna Allah Allah yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi Allah na son mutanen da suke yin jihadi saboda ɗaukaka al'amarin addininsa yuqatiluna fi sabilihi saffan za a gansu sun yi safu safu wajen jihadi wajen yaƙi wato fareti fareti da sojoji suke yi shine ake nuna shirin yaƙi wato a yi su safu safu in ka hango su sai ka ce ba mutane ba ne kaman gini ne a haɗe kaman gini ne a girke ba mutane ba ne saboda haɗuwarsu da gyaruwan safu safunsu kamar yadda muke a wurin sallah to haka ake yi wajen jihadi ka annahum kaman ka ce su bunyanu wani gini ne marsusun wanda yake manne da juna
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين فاسقين فاسقين والله لا يهدي القوم الفاسقين
يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذابوا أزال الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين يا رسول الله فكسر تاو متاننك كسر النبي موسى da mutanensa wai tsara kuna lokacin da ya tsara Musa li qaumihi lokacin da Annabi Musa ya ga mutanensa Yahudawa batu bani Isra'ila ya qaumi yace musu ya ku mutane na lima tuzuna ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum don me kuke cuta ta kun ko riga kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku kuma arsalna min rasulin illa li yuta bi idnillah duk manzon da aka aiko dole ne a yi masa biyayya soyayya da biyayya ka so manzon ka fiye da yadda kake so ranka shine imani da manzo ko riga kun san dai hukuncin tsakanin manzo da mutanensa to don me kuke cuta ta cutar ita ce kamar yadda in sun je wurin wanka sukan yi wanka tsirara shi ko annabi Musa saboda darajar sa baya yin wanka tsirara sai a cikin tufa to sai suka suna rade rade cewa abin da yasa baya yin tsiraici wato yana da kayan maza ne suna cutar da irin wannan maganganu na yahudanci sai wata rana فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها وتران ذات يجي وانكان يا توبه كايا يا اجي akan dutse kamun ya shirya daura wani abun da zai daura ya shiga ruwa sai dutse ya dauki kayan ya gudu sai yana manne al'aurarsa da hannu yana bin dutse yana ce bari bari riguna na bari riguna na sai dutsen yayi wajen bani Isra'ila su san a kenan da yana da kayan maza hannu ɗaya ba zai iya boyewa ba to daga nan babarrahu Allah mimma qalu sai Allah ya kudar da shi da maganganun Yahudawa yana daga cikin cutarsa da suke cewa arin Allah jaharatan ka nuna mana Allah mu ganshi ido da ido yana daga cikin cuta da suke masa suke cewa inna hauna qa'idun in zaman da rabbuka zaman da rabbuka faqatila wannan jababirawa mu za mu je za mu je mu yake zuwa sai ka je kai da ubangijinka ku yake su mu ka ga nan ba za mu bar nan ba har Allah ya jarrabe su da dimuwa na shekara arba'in to duk ana yi mana wa'azi ne don kowa ya sani duk wanda yake cutan manzonta to bai bi umarnin Allah ba saboda haka ne aka fara fara mana kissar bani Isra'ila da annabi Musa faqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum kun riga kun san ni manzo ne na Allah zuwa gare ku don me kuke jifa na da miyagun maganganu irin waɗannan na cutarwa وقد تعالوا أن يصل إليكم وقد تعالوا أن يصل إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم suna cikin haka sai Allah ya musu al'adar tasa shi Allah ubangiji zai aiko a gaya maka gaskiya a yi maka wa'azi a nuna maka gaskiya bayan ka gane gaskiya in ka take gaskiya sai ya kawo masu ƙarfi su take ka na ɗaya kenan a in kuma ya nuna maka gaskiya ka ƙi karɓa ka zaɓi wata to sai juyar da hankalinka yi maka yadda kake so din فأسرف على آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ويروا كل آية لا يؤمنون بها ويروا سبيل الرشد لا لا يتخذوا سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا إذا متن Allah ya masa wazi ya ki karba to sai Allah ya juya hankalinsa ya nuna masa gaskiya ƙarya ce ƙarya gaskiya ce shirya bata ne bata shine shirya to kai ya faɗa da Allah kenan mai wannan hali kuma Allah yana cewa wa yazidullahu alladhina tawhudan in ka ɗauki hanyar shari'a kuma sai Allah ya ƙara maka shari'a in ka ɗauki ɓata zai sa aka yi mawazi aka yi mawazi kaɗi to shi kenan sai ya ƙara juyar da kai je kaɗin sai ya ce maka je kaɗin falan ma zagu da suka kauce suka yi karɓar magana annabi Musa a zaga Allah kuluwa sai Allah ya murɗe zuciyoyinsu ya kau da su gabarin ganin gaskiya gabarin ganin shari'a da jin wa'azin annabi Musa alaihi salam wallahu shi Allah la yahdi al-qawmal fasiqina idan mutum ya ƙi bin hanya ya zama fasiki an yi wazi an yi wazi ya ƙi to shi ke halatta to je ka ba zai shigar da kai ba
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين كما يبدو مك قصة تامك قصة النبي موسى da shi da bani Isra'ila yadda abin ya faru batan da suka yi wanda har yanzu a cikin batan batan suke to su suka bar da kansu sai Allah ya tura su ta can har yanzu yahuda cikin kafirci suke cikin kiyayyar musulunci suke saboda wannan azab Allah qulubam dinnan Allah ya riga ya ture zuciyarsu daga barin gaskiya to su kuma mutanen Annabi Isa su ne nasara to duk ana kiransu bani Isra'ila yaya abin ya zama haka ne wadansu ake kiransu yahudu wadansu ake kiransu nasara amma gaba ɗaya ana kiransu bani Isra'ila to da ƙarshen wannan sura za a gaya mana kunu ansara lillah كما قال عيسى بن مريم للهواريين من انصار الا آه قال الهواريون نحن انصار الله فامنت طائفه من بني اسرائيل وكفرت طائفه to lokacin da annabi isa ya yi kiran bani isra'ila gaba ɗaya zuwa ga Allah to sai hawariyawa suka yadda waɗansu ma suka yadda suka bi shi to sai suka kasu kashi biyu sai wanda suka yi imani da isa a bani isra'ila sai a kira su nasara mutanen injila wani su kafir cewa annabi isa sai a kira su yahudu mutanen attaura kamar yadda karshen sura zai gaya mana lokacin da annabi isa ya gaya wa tsara isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullah alaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati mubashiran bi rasulin yatin ba'da ismu ahmad lokacin da annabi isa ya kira bani isra'ila yace musu inni rasulullah alaikum ni manzo ne na Allah zuwa gare ku ya ku bani Isra'ila, domin kowane manzo ana aikansa ne zuwa mutanen garinsu ko mutanen ƙabilarsa ba a aikan manzo ya gaba duk duniya gaba ɗaya sai manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya bani Isra'ila inni rasulullah ilaikum ni manzo ne zuwa gare ku ya ku bani Isra'ila jikokin annabi Yakubu musaddiqan lima bayna yaday yamin at-taurati idan kuna da'awar cewa kun yi riko da at-taura to ai ina gaskata at-taura ni dan uwanku ne ba yahude ni dan uwanku ne wanda ya imani da annabi Musa ni dan uwanku ne wanda ya gaskata at-taura mubashiran bi rasuli wa mubashiran bi rasuli ya tin badiya kuma ina muku albishir akwai wani babban manzo shi yasa aka kawo shi da na kira wani babban manzo ya ce min badiya zai zo a bayana ga sunansa bari in gaya muku sunansa sunansa Ahmadu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun ba halicci duniya ba ba halicci sama da ƙasa ba ba halicci kowa ba sunansa Ahmadu ma'anin Ahmadu wato huwa Ahmadu min kulli hamidin wa Ahmadu min kulli mahmudin duk wanda ya bauta wa Allah ya gode wa Allah to ba kamar annabi Muhammadu ya fi dukkan masu bautan Allah bautan Allah ya fi dukkan masu bautan Allah gode wa Allah ma'anan dama bautar ai godiya ce ma'anan bautar dama ai godiya ce sai za ke fara bautan da alhamdulillah rabbil alamin to dukkan mai gode wa Allah annabi Ahmadu ya fi shi godiya wa Allah duk wanda Allah ya gode masa ko mutane suka gode masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi samun wannan godiya ba wanda aka taba gode masa kamar sa ya fi kowa godewa ya fi kowa samun godiya daga Allah daga bayin Allah musamman mu da ya zo ya sami a bakin wuta ya jawo mu ya kai mu a cikin aljanna musamman ranar tashin kiyama in komi ya gagara sai an je wajensa ya yi sujada wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana neman ceton al'ummarsa sai aka ce duk abin da kake nema faɗi an baka sai ya ce a ba shi ceton al'ummarsa sai aka ba ceton kowa da kowa ma balle al'ummarsa sai dai wanda sai dai wanda laifinsa ya rike shi amma ceto ya samu sai wanda laifinsa ya rike shi misalin wannan kamar motoci za su wuce wani wuri sai aka tsare su saboda wani abu aka ki bude kofa to sai ka ce yanzu an bude kofa da aka bude kofa sai motoci na ta tafiya amma banda wanda tayarsa ta sace banda wanda masa ya kare banda wanda masa ya kare banda wanda ta tashi kaga shi ya samu sallama amma su sun samu sallama shi bai samu ba daga gare shi ne ba daga wajen sallama bane annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa zamowa abun godiya ahmadu min kulli ahmadu min kulli mahamudin kenan kuma ya fi dukkan mai godiya Allah godiya wato ahmadu min kulli hamidin kenan ko wannan suna yana da asiri domin duk a cikin halitta Allah ba wanda yake kusa da Allah kamar annabi Ahmadu shi annabi Ahmadu sallallahu alaihi wa sallama in an ambace shi Muhammadu to wurin da yake ganawa da annabawa da sauran halitta kenan in an ce Ahmadu wurin da yake ganawa da Allah kenan domin in Allah ya yi tajalli akan adiyarsa ya ya yi tajalli daga kunhul haqqi azzatu sajid ya zo ya samu ahadiyarsa inda zai fara samun nisba kenan a ce masa ahadu amma lokacin da yake huwa ba wanda ya san shi kowa da kowa bai san shi ba huwa kul huwa huwa din nan to ba wanda ya san shi a wannan lokaci ko annabi bai san shi a wannan wurin ba sai ya zo ahadun annabi shi kadai zai san shi a wannan wuri sai ya in kuma annabi ya taso ya zo wahidiyya to nan ne muhammadiyarsa za ta gamu da dukkan annaba da dukkan mutane sallallahu alaihi wasallama saboda ahadu din nan in ka ɗauko farkon sunan muhammadu kama galamin jayen nan na farkon sunan muhammadu tsakanin haƙarami da dal na ahadu sai ka samu ahamadu din sallallahu alaihi wasallam wannan suna sunansa kenan wurin wurin a sama haka aka san shi tun ba ya halitta ba sallallahu alaihi wa sallam idan an ce annabi sallallahu alaihi wa sallama an san shi tun ba riki sama da ƙasa ba wai su wai suka ce a'a a maka aka fi shi a maka to wai a maka aka fi to ya ga qur'ani yana ba da labarin annaba suna kiransa zai zo sunansa Ahmadu annabi Isa ma tsakaninsa da sakon annabi shekara ɗari shida da ishirin da biyu ɗari shida da ishirin ɗari shida da goma sha biyu ko kuma kace ɗari shida da goma domin hijirarsa lokacin da ya hijira a cikin ƙarshen watan jun miladiyan annabi isa tana da shekara ɗari shida da ishirin da biyu to sai ka ɗebe shekara goma sha biyu da watanni masu wanda za su zama shekara goma sha uku sai ya zama tsakanin aikansa da aihuwan annabi isa shekara ɗari shida kenan da goma to tun lokacin tun annabawan da suka riga annabi isa sun san shi sun san sunansa kai annabi annabi adamu na farko lokacin da abu ya masa dugu-dugu a wurin Allah aka ce wai laifi ya yi annawa ba sa yin laifi amma Allah abin da ya ga dama ke faɗa bayansa shi kada yake da iko cewa a sai adamu rabbahu fa gawe mu ka sai mu ce sun mace bai rabbu fa ta ba ne wahadi sai ce Allah ina roƙonka albarka Allah Muhammadu kai mini gafara Allah ce maza ya kai ka san shi yace ina ganin duk inda aka rubuta sunanka a cikin mamlakarka daga sunanka sai sunansa da lalle yana da daraja kowa ya tawassuli da shi zai samu biyan bukata annabi ahmadu kenan sallallahu alaihi wasallam to har yanzu mutanen annabi isa da suka je suna rike da addinin annabi isa wato kiristoci har yanzu nan suna jiran ruhu mai tsarki wai ruhu mai tsarki zai zo ruhu mai tsarki zai zo annabi ahmadu kenan ya zo kuma ba su gane shi ba balan ma ja'ahum bil bayyinati da shi annabi muhammadu ya zo wanda ya zo da hujjoji bayyanannu wanda za su nuna shine annabi isa yake faɗa kalu sai suka ce sai suka suka shiga cikin jahilai mushrikai yadda mushrikai suke cewa annabi annabi Ahmadu abin sa sihiri ne su ma Yahudawan da nasara suka ce sihiri ne amma mun mamaki annabi an aife shi a wani gari Makka garin da ba littafi ba malami ba addini kamun annabi ya zo ko rubutu ba su iya ba mutanen Makka kamar yadda surar gaba za ta gaya mana sallallahu alaihi sallama lokacin da ya kai shekara arba'in duk makka an bincika ba wanda ya rubutu sai mutum goma sha bakwai kadai to yaya ya san wannan ilimi tun ba halicci sama ba da ƙasa tun ba yi komai ba komai annabi yana faɗin komai da komai filla filla yana faɗin annaba da shanin su filla filla yana faɗin duniya da lahira kai har yadda ake ƙera jinjiri a cikin uwarsa annabi ya ba da labari ina samu wannan ilimi in ba manzon Allah ne ba a yanzu halin da muke ciki duk duniya ta san annabi Muhammadu gaskiya ne alƙur'aninsa gaskiya ne littafinsa gaskiya ne abu biyu kawai ya hana su musulunta na ɗaya idan sun musulunta sai sun fita dangi za a kore su daga siyasa za a kore su daga kuɗinsu za a kore su daga zumuntarsu za su za a lalace a riga kiransu musulmi su musulmi wai abu renawa ne a wurinsu duk kowa ya sani sai dai kiyayya da cewa in mutum ya musulunta za a kore shi daga dangi a kishi shi yake hanawa amma kowa ya san annabi Muhammadu gaskiya ne littafin sa gaskiya ne in ba haka ba ina za a samu littafi mai shafi ɗari bakwai yaro mai shekara bakwai ya haddace shi in ba Qur'ani ba wata rana muna hira da wani makanikin motata sai mu kawo maganar addini sai na ce musulunci wata budurwa ce kyakkyawa mara gata masu ita suna ce zo in kana son ta tana son ka ku yi aure ka saya mata abin da kake da ikon sai na zannuwa da ɗaki da abinci saboda rashin gatan ta a duniya amma kirista wata mace ce mai gata tsohuwa mai gata amma idonta ya abin nan saboda tsufa tana da madubi a idonta haƙorinta ya zube wato tana da haƙori irin na roba ɗin nan wani azzalimi ne ya fi wannan min manistari Allah kaziba mutumin da yawa Allah ƙarya Allah ya aiko annabi Muhammadu ya ba shi littafi wani ya ce ƙarya ne to da je ƙarya ne din nan ta ba annabi Muhammadu ya ƙaryata ba wato ya yi wa Allah ƙarya kenan ya ce Allah bai aiko Qur'ani ba bai aiko annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama wannan akwai azzalimin da wannan azzalimi babu alhali ko yud'e ila lisani alhali ku ana kiransa ana dangana shi da musulunci wai shi musulmi ne mabiyin annabi isa ko ko musulmi ne mabiyin annabi annabi musa domin kowane addini musulunci ne ko annaba suna ce tawaffani musliman wa alhikni bis salihin wallahi shi Allah la ya zalika maz zalimina hakika wanda suka ce annabi Muhammadu ba manzon Allah ne ba sun yi zalunci kuma Allah ba shi yadda azzalumai sai da in ya ga dama daga baya bude zuciyarsu ya sa musu imani su zama musulmi muminai musulmai
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم الله متم نوره ولو كره الكافرون Allah ce kun san abin da yasa Yahudu da Nasara suke yin wannan suke karyata Alƙur'ani suke karyata Annabi Muhammadu da musulunci wai suna so su gaya wa duniya ne da musulunci gaskiya ne da sun fi kowa sanin sa da su ne malamai a duniya wato suna so su su gushe hasken da Allah ya kawo kenan wato kamar mutum zai hure rana kamar yadda kake hure a shi falfal ta mutu sai ka daga bakin ka zaka hure rana ita ma ta mutu yuriduna li yutfi'u nur Allah bi afwahihim wai za su hure hasken manzon Allah da bakin su don hasken ya mutu kamar yadda ake hura shi falfal wallahu mutimmun nurahu a gaya musu ba za su iya ba wallahi shi Allah mutimmun nurahu mai cika annurin sa ne wannan annuri na aikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alqur'anin sa da addinin sa sai ya cika duniya walau kari alkafiru da koda kafirai sun ki sai musulunci ya gama duniya
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون duniya ku yi shaida ku tabbata huwa allazi arsala rasulahu bil hudi Allah din nan shine ya aiko wannan babban manzon nasa annabi Ahmadu bil huda da addinin gaskiya addinin musulunci huwa allazi arsala bil hudi wa dinil haqqi da addini na gaskiya bil huda da qur'ani wa dinil haqqi da addinin gaskiya huwa allazi arsala rasulahu bil hudi wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi wanda zai ɗora shi akan dukkan sauran addinan duniya walau kariyar mushrikuna ko da mushrikai sun ki wato Allah ya ɗora addinin musulunci akan kowane addini a duniya bayan sauka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinai a duniya guda uku ne akwai addinin da yake kan gadon mulki na annabin karshe shine addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin alqur'ani akwai addinai wanda Allah ya aiko annabi Musa da shi da attaura wanda ake kiransa tsohon alkawari a wurin Kirista. Akwai addini wanda ya aiko annabi Isa da shi wanda yake da littafi injila. To waɗannan addinai lallai addinai ne na gaskiya na Allah, amma yanzu sun zama foman addini, addini amma a zamaninsa, yanzu ko ba zamaninsa ba ne. Kuma ko da kuɗi aka ce ai canji an kawo sabon kuɗi wanda yace shi ya ki bai ga laifin kuɗin sa ba zai canjar da su a banki ba aka yi aka yace shi dai ba zai canja ba to ka kyale shi ran da ya ɗabi kuɗin zai je kasuwa ya ciniki zai gani ko ko ya kai banki ajiye masa zai gani wannan gaskiya ba za ta ganu ba sai an je mutuwa an je lahira lokacin da ake bude tanga addini na uku fojere ne wato da addini da foman addini da fojirin addini duk addinin da ba daga Allah yake ba tsahi ne na dodo ko mutane yake bautawa ko shaidan da son zuciya ke bauta to wannan addini fojire ne Allah bai taba cewa bauta wani ban da Allah shi kadai walau kariyar mushrikun addinin Islam zai gaba duk duniya gaba daya ko da mushrikai sun ki
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا قوم مني هل أدلكم كوكنا سوء نونا مكو على تجارة نونا مكو وتشنكي وتفتوشي ciniki da hausa namiji ne tijaratin da larabci ta mace ne saboda haka zan nuna muku wata wata mu'amala ta ciniki in kun yi da za ta tsayar da ku min azabi nalim daga azaba mai radadi ita mu'amalar wato idan mutum Allah ya kira shi da ya ayyuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum gaba daya ya fita cikin shirku ya kowa musulunci to daga nan sai Allah ya kira shi ya fita daga inda yake ya hawo ya bar fasikanci ya komo cikin imani sai Allah ya ce masa wa inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya anna ilahakum ilahun wahid faman kana yajlu qarabi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati ahadan na farko ce ya rubuta andadan in yazo imani ce ya rubuta ya rubuta dukkan ahadan ya kama Allah shi kadai idan ya kai maqamul ihsani sai Allah ya ce wa abudullaha wa la tushriku bi shay'an kauta Allah shi kadai karka hada masa komai to anan idan mutum ya yi tauhidi ya yi sallah ya yi zakka ya yi azumi ya je haji da zuwa ko da niyya to sai Allah ce ya gode masa amma zuwa buɗe wata hanya ta hanyar kai bawa na ne ni ubangijinka ne ka yi na gode maka amma ka zo mu buɗe wata sabuwar hanya wanda za ta amfane ka ni mai komai da komai ne bana bukatan komai kai ko mai bukatan komai ne baka da komai ka zo ka bi ni in baka komai to nan sai a buɗe wata hanya mai kama da fatauci abinda za a sayar a Kaduna naira dubu Allah ce to na in ni ka sayo na saya dubu goma ana nan ana nan ana nan man jabil da zai ashru amsalha har ka wuce gaba ka je inda za a biya ka ɗari bakwai akan kowane guda ɗaya مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم to in ka kai nan sai ka ci gaba a kai ka wurin da kowane aiki guda ɗaya kai za a biya ka lada miliyan biyu kamar hadisin Abu Huraira innal mu'mina la ya'malu amalan yuqa bi alfai alfi hasana falamma qala sallallahu alaihi wasallam qawluhu ta'ala inna allaha la yuzlimu mithqala dharra wa in takun hasanatun yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima to daga nan sai ya kai ka wurin jarraba wala abdu annakum shay min al-khawfi wal-ju'i wa naktum al-amwali wa naktum al bashir as-sabirin in ka kai kai hakuri dukkan bala'o'i a jarrabe ka da mutuwan masoya da rashin lafiyar jiki da mutuwan yaya ko mata da korewan gonaki da sata a sace maka kayanka ko gobara ta cinye maka ko ruwa ya cinye maka ka rasa komai nan ko duk dai kana hakuri sai Allah ce to yau tun da kai mai hakuri tsakanina da kai babu lissafin lada inna ma yuwaffas sabiruna innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisabi ba lissafi in kai wannan matsayi to sai Allah ya kira ka ya saka wannan tijara wato wannan mu'amala ta ciniki kuna yi kuna yi har ubangiji tabaraka ta'ala ya jefa maka wani tunani ka ce ni ya Allah na tuba magana cewa in yi ɗaya ka bani goma ko in yi ɗaya ka bani ɗari bakwai ko in yi ɗaya ka bani miliyan biyu Allah na tuba Allah na ina so ka rika min kallon ni bawanka ne ba leburanka wanda yake jiran in yayi aiki a biya shi lada ba kai min kallon gida ce haka kake so eh haka nake so to tashi daga nan ko ma can ka bilayi wata bi sabila man anaba ilayya to daga nan ne zai karbi dariƙa sai ya koma ba can ya shiga rayi yana can bayan salihai salihai su jawo shi su miƙa shi wajen gari kashenin addini shuhada'u kenan su su miƙa shi wajen siddiƙai daga zuwa wajen siddiƙai sai miƙa shi fada annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake cewa wa man yuti Allah wa rasula fa ulaka ma allazina anama Allah min an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya shiga babban karabka kenan wanda Allah yake umurtar mu koyaushe mu roke shi mu samu wannan karabka mu shiga ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim saboda haka ake shiga dariqun waliyai don a samu shiga wannan layi a fita cikin amawa a kowa cikin khasawa bi iznillahi تؤمنون بالله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تؤمنون بالله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم وإن كنتم تعلمون wato fatawucin mu'amalar cinikin shine za ku sake sabon imani bayan an kira ku ya ayyul ladina amanu bil fara'idi to za a kira ku ya ayyul ladina amanu aminu bin nawafili ku shiga nafil fili ku yi tayi ku yi tayi har ku kai wajen yarda har ku je wajen yarda ya fita maganar ciniki ya koma maganar yarda har ka shiga cikin wanda Allah ya yarda da su tu'minu billahi wa rasuli ku sabon imani da Allah da manzon Allah wa tujahiduna fi sabilillahi ku jihadi saboda ɗaukaka hanyar Allah jihadi na farko mutum ya yaƙi kansa ya yaƙi zuciyarsa har ya zama bawan Allah mutumin kirki idan ya yaƙi kansa ya zama bawan Allah mutumin kirki sai ya ce masa azinka ma asan Allah ilaika yadda ka yaƙi kanka ka zama mutumin kirki to ka kyautawa na kusa da kai su ma su zama haka shikenan sai ka gaya wa matanka yadda za su yi samu yardan Allah da 'ya'yanka da makwabtanka da almajiranka in kai malami ne har abun ya yadu to wannan idan ka yi haka shine jihadi ka kawo makarantu kana karantarwa kana karantar da qur'ani da ilimin addini da hadisi wannan jihadi ne ka riga ba mutane kuɗi wanda suka shiga damuwar rashin kuɗi kai ko kana da su ka riga ba mutane wurin kwana wanda ba su da shi kai ko kana da shi duk wannan jihadi ne jihadi na zubar da jini wani abu ne daban wanda yake sai wuri ya ƙure an rasa mafita ake yin sa jihadin zubar da jini ba halin musulunci bane tilasa wa musulunci ake ga wannan a kira mutane ce ku zo ku bauta Allah ubangijinku wanda ya halice ku idan sun ki ce ba ruwanmu mu abin da muka kaka ma wajen nale a na shi za mu yi abin da muka dar iyayenmu da kakanninmu suna shi za mu yi ba za mu bi naku ba to ku zo mu kulla zumuntar zaman lafiya illa bi hawli min Allah hawli min nasi ce ba ruwanmu da zaman da kulla zumuntar zaman lafiya da ku ku zo dai mu kulla zumuntar zaman lafiya ba wanda ba wanda zai hana wani addini sa ba ruwanmu ba za mu yi haka ba su ma masu littafi a kira su ya alal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana bainakum suma in sun ce ba za su bar addinin su ba to ku zo mu kulla zumuntar zaman lafiya in sun ce sun ki to wannan kun ba guda biyu in sun ce sun ki sai su ce na kun ma mu ai sai kun bari ya za ku kawo mana sabon abin da ba mu sani ba sai mun hana ku na kuɗin ma ba wai mu mu bi na ku ba na kun ma sai mun hana to nan ne Allah yake cewa atakhshawnahum fallahu haqqan takhshawin kuntum tsoron tsoron su za ku ji tsoron su za ku ji Allah shi na bin tsoro to nan ne jihadin zubar da jini yake faruwa amma ba kullun ne ake samun jihadi na zubar da jini ba sai wuri ya kure an rasa mafita shi ko ba a yin sa sai da jagora mai aikin musulunci kitabu wa sunna wal ijma an masa mubaya'a akan duk abin da ya ba da umarni za a bi ko da daɗi ko ba daɗi su sai shi ya yarda da kitabu wa sunna zai aiki da su su ko mabiya su duk abin da ka bamu umarni na kitabu wa sunna za mu yi dawan wa karhan ko muna so ko ba ma so to nan ne shi zai ba da umarni yadda za a yi jihadi ba mutane da kansu ne za su ce kungiya za su yi jihadi ba wannan wannan wannan fojere ne Allah bai yarda da wannan ba mutane kungiya ba za su kungiya su yi jihadi suna kashe mutane ba Allah bai yarda da wannan ba wannan fasadu ne banna ne a bayan kasa wallahi la yuhibbul fasad shi lalle jihadi sai da shugaba wanda ya imani da kitabu wa sunna aka yi masa mubaya kan kitabu wa sunna to shine zai dauki alƙawari ya tura mutane su kai takarda inda za a yi wa'azin a ce ga takarda an aiko mu ku zo ku bi namu sai sun ce ai na kun ma ba ku isa ku yi ba to nan ne sai a sa lokacin da za a sadu ko kuma ba lokaci ma in Allah ya hada to nan ne jihadi ke faruwa amma jihadin ba yadda da jihadin jihadin kungiya ba sun kuru kenan atubuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum jihadin nan ku yi shi bi amwalikum da dukiyarku wa anfusikum da rayukanku zalikum khairun lakum yin haka din nan ku yi imani da Allah da Annabi sabon imani bayan na farilla sannan ku dage ku yi jihadi na ɗauka addinin musulunci ko da kuɗi ko da kyakkyawar magana ko da kyakkyawan hali in ta kama ya zama dole ko da takobi din to wannan yin haka ya fi muku in kuntum ta'lamuna inda kun san abinda Allah yake so kamar yadda kuke cewa da kun san wani abinda Allah yake so da kun yi shi ya ku sahabbai ya ku sauran bayin Allah يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم يغفر لكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم إن كن هكا sakamakon da za ku samu dukkan zunubanku Allah ya muku gafarar su gaba daya wa yurshilkum jannati adnin kuma zai shigar da ku aljanna ta dawoma har abada ba tsoro ba bakin ciki la khawfun alaihim wala hum yahzanun zai ba ku masaki da ɗayyibarin gidaje kyawawa wanda hankali ba zai iya kwatanta su ba a nan duniya domin za ku tanda ma la ainu ra'at wala uzunun sami'at wala khabar ala qalbi basharin qat waɗansu gidaje ne kyawawa masu daɗin zama na har abada ba rashin lafiya ba tsoro ba bakin ciki ba tsufa ba mutuwa wannan gidajen ba yadda za a yi zuciya ta kwatanta ta gane yadda suke a nan duniya wa masakin ɗayyibarin jannatin zalikal fawzul azim samun wannan shine samun babban rabo amma ko akwai abin da ya fi shi to inda Allah yi wa aljanna kirari yace ita aljanna tana da daɗi ga daɗin ta ga daɗin duk an fassara an fassara mana cikin alqur'ani musamman cikin suratul rahmani da suratul waqi'a an ga mana da aljanna take amma yace yana da wani abu mai daɗi ya fi aljanna daɗi yace wa ridwanun min Allah akbar samun yardan Allah ya fi aljanna daɗi zalika alfawzul azim wannan shine samun babbar rabo وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين bayan samun wannan ni'ima da aka ajiye muku ta lahira akwai wata ni'ima da za a ba ku kusa kusa tun daga duniya wa ni'matun ukhra wa ukhra tuhibbunaha ita ni'imar da za ku faɗa ita ma dai kuna son ta mecece nasrun min Allah wa fathun qarib nasara za ku samu daga Allah duk inda ku kana da makiyanku sai su ji tsoro a ba su tsoro sanulqi fi qulubil ladina kafaru ba a jefa musu tsoro a ba ku nasara a kansu kuma a ba ku fatahi abun nan wanda da ba ku da iko ku fito ku yi sallah a harami sai da sai na umar ya musulun da kuka samu daman haka bayan haka aka tsare ku shekara uku ba mai ganin ku ba mai ba ku wani abu ba mai shirki da ku har kuka taso kuka dawo garin nan da kuke a Madina to za ku samu nasara fatahi na kusa fatu khaybara wa fatun qarib fatahi iri uku Allah ya gaya mana akwai fatun qarib fatahi na kusa shine na shekara ta shida ko ta bakwai na amal hudaybiya manzo Allah je ya samu nasara mai yawa a Khaybar a Hudaybiya din nasrun min Allah fatun qarib kenan akwai kuma fathun mubinun lokacin da aka ba manzo Allah fathu makkata ya shiga lafiya duk da baki da suka dawo karkashin sa akwai kuma fathun mutlaq wannan inna fatala laka fathun mubina fathun mubinun kenan fathun mutlaq kuwa sai kusan rasul manzon Allah za a yi shi idza ja'a nasrullahi والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا فسبحوا بحمد ربك واستغفروا إنه كان توابا تذاك ذا مناسبة ده فتحي نكذا وبشر المؤمنة كي مؤمناء البشر فتحي ينازوا
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة وأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للهواريين من أنصار إلى الله قال الهواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين to ubangiji na gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana yana gaya duk duniya yana kira mu ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar manzon Allah mu'minai mutanen kuntum khairu ummatin ukhrijal lin nasi kunu ansaran lillahi ku dage ku zama mataimaka addinin Allah in tansurullah yansurkum wa yuthabbit damakum ku dage ku bada rayukanku ku bada dukiyarku wajen taimakon addinin Allah in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku kama kala Isa ibn Maryam al hawariyin man ansari ila Allah kamar yadda annabi Isa yake kiran bani Isra'ila wa zai taimake ni ya zama mataimaki na zuwa ga hanyar Allah zuwa ga Allah wa zai taimake ni isar da addini na ga hanyar Allah zuwa ga Allah annabi Isa na gawa bani Isra'ila haka bai samu waɗanda suka musulunta ba da wuri sai aka ce masa ka je wancan kwari za ka samu wasu mutane masu sana'ar wanki su in kai musu magana za su ji annabi isa ya je wajen su yayi wa'azi yayi wa'azi yana ce kunu ansaran lillahi a wata kira kunu ansaran lahi ina kiran ku ku zo mu hada kai mu taimaki addinin Allah annabi isa ya ga masu wanki haka ku zo mu taimaki juna ku taimake ni isar da aikan Allah kamar yadda yanzu Allah din yake yawo a da'if ne a arfa ne a ko'ina yana kiran mutane ku zo ku taimake ni isar da aikan Allah kuma asarar lillahi kama ƙara isa umar lillahi da yaje ya gaya masu wankin nan yace musu manan sariya ila Allah qalu warin anu ansarullah sai mu wanka suka duk suka amsa kace mu ga mu nan gare ka mun mika kanmu gare ka za mu taimake ka mu taimaki addinin Allah to waɗannan sune ake kira su hawariyawan Isa idan hawariyin hawariyin anaminu bi wa rasuli qalu amanna sai suka yadda suka yi imani da annabi Isa sune hawariyawan annabi Isa farkon jama'an da ya fara samu kenan mutum goma sha biyu shi annabi Isa alaihi salam na ansarullah to daga nan ne aka samu rabuwa fa amma ta'ibatun min bani isra'ila sai aka samu wasu yankin jama'a daga bani isra'ila suka yi imani da annabi isa suka yadda shi bawan Allah ne ba mataimakin Allah na ukun Allah ba ba kuma dan Allah ba shi bawan Allah ne zaɓaɓɓe daga cikin manyan annabawan Allah wanda Allah ya yi shi ya zama aya ya zama kalima ayar ita ce an yi adam ba uwa ba uba an yi hawa uba uwa to sai aka yi isa shi kuma da uba ba da uwa ba uba isa yana da uwa ba shi da uba hawa akwai uba ba uwa mu muna da uwa muna da uba sauran wada in ka yarda da wannan ikon Allah suka ce sun imani da annabi isa suka bi shi da abin da ya faɗa sun gaskata fa kabar ta'ibatun min bani isra'ila waɗansu yanki daga bani isra'ila sun yi imani sun yarda wasu yanki ba su yi imani ba su yarda ba to wanda suka yarda yanzu ne ake kiran su ake kiran su masihiyawa wanda basu yarda ba su ne ake kiran su yahudu daga nan ne bani isra'il suka suka yi biyu mutanen da suke dangantuwa da annabi musa suka kafircewa annabi isa su ne ake kiran su yahudu makiya annabi isa ne mugun kiyayya wanda suka yi imani kuma su ne hawariyawan annabi isa alaihi salam to Allah yana kiran mu yadda waɗancan suka amsa wa annabi isa mu ma mu amsa wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa ayyana allazina amanu ala aduwwihim sai muka taimaki su masihiyawa din wato mishan sai muka taimake su ala aduwwihim akan makiyansu yahudu muka taimaki mishan akan makiyansu yahudu kamar yadda ayar ali imran take cewa fa amma allazina amanu wa amilu salihati wa fi mujrim والذين كفروا في عذاب النبي في الدنيا كمر منه ومن يعمل فنصيب وجوره ولا لا يكون ظالم الله يأتي يا دوكك وند فك بالنبي عيسى إلى يوم القيامة yake ya ɗauka wanda suka bi annabi isa ila yau kiyama har tashin duniya akan wanda suka kafirce masa a nan waɗansu bishan suna hujja da wannan aya ai Allah ya ce qur'anin ku ya faɗa cewa Allah zai ɗaukaka mabiya annabi isa akan maƙiyansu har zuwa tashin kiyama ta majiyan annabi isa da mutanensa ai yahudu ne ba mu musulmi ba mu musulmi ai masoya annabi isa ne kuma musa ban magana ne kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ba ma cikin wancan ta Allah ya daukaka ashe qur'ani gaskiya ne ya kamata su yadda Allah ya daukaka nasara wanda suke bin annabi isa akan yahudu da suke ƙaryan bin annabi musa ila yawmil qiyamati an ta samu ingila rana ba ta faɗo cikin mulkin su wato daular duniya sun mallaki daula fiye da hamsin su ingila kadai don da sauran turawa amma yahudu ko gari ɗaya ba su jihar yanzu an kwata musu gari da makami da komai isra'il har ma yanzu duniya ba ta yadda ba har yanzu ana ta jifa da bam ana jifa da gobe ba yadda ba gari ɗaya ma an iya sallama musu shi saboda Allah ya ɗaukaka nasara akan yahudu nasara yana da garuruka kaji daula ɗaya tana da gari fiye da hamsin yanzu commonwealth da suke taro mutane sun taru daula daban da fiye da hamsin yahudu ba su da gari ko dai har yanzu isra'il suka ce nasu ne larawa suka ce ƙarya suke yi ba nasu bane ƙasan falastin ne ba nasu bane gari ɗaya ma yanzu ba su da shi saboda la'anar da Allah ya yi musu da fiyin da Allah ya yi musu da ɗaukaka mutanen annabi isa a kansu har zuwa tashin kiyama fa yanna allazina amanu sai muka karfafi muka taimaki allazina amanu wanda suka yi imani da isa ala aduwwihim akan makiyansu Yahudawa wanda suke kin annabi Isa fa aka sai suka wayi gari zahiri na sune wanda suke cikin taimako madaukaka akan Yahudu. Alhamdulillah. Kina suka yi wazifa ga sharadin wazifa. Dari da tijaniya Allah yana son ta yana son bayyinta ya ce inna la yuhibbu tawabina ya ce wadkulla kafiran la'allakum turjun amma bai ce dole ba yace wadkuri ma rabbika bukratan wa asila sai yace faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila hanya ce zuwa ga Allah wanda ya ga dama duk ya dauke da har zuwa ga Allah ubangijinsa saboda haka in kun yarda ga sharadi nan an shiga ba a fita saboda cika alƙawari ba hadawa da wata dariƙa ba a ziyara wasu waliyai saboda ziyara bara ce ko gidan babban mutum kaza ko zai yarda kai bara ba balle gidan shehu jiya radiyallahu anhu kuma yin sallah cikin jama'a girma iyaye da musu biyayya jami'in wazifa da jami'in zikirin juma'a da ba a shan taba da ƙarin tsoron Allah duk wanda yadda wannan sharadi ko na samu hannunsa na gawa ko ban samu ba ko na samu hannunsa na gaya mata ko ban samu ba duk wanda ya ji wannan ya ɗauki wannan sharadi na ba shi a riga kyautu jani da izini kyautu jani da yalla wani la mu sallallahu alaihi wasallam Allah mu gamu wallahi iyayen mu iyayen iyayen da malamu da malamu Allah ta kawo shi wani da alheri Allah ya kiyaye mana addini mu da mutunci Allah ya kiyaye mana ƙasa zauna lafiya Allah ya samu azumi lafiya mu zama lafiya Allah ya karɓa mana gafara Allah ya kenta sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatu fati ya karɓi addu'o'i mu addu'a da wanda muke musu addu'a Allah ya karɓi addu'o'i mu da addu'a wanda muke musu addu'a albarka da sallah da muke musu mu Allah ya taimake su Allah ya alaihi albarka da sallah inna rabbil alamin inna rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين